أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ابتداء الصلاة babin siffar yanda ake buɗe sallah babin siffar yanda ake buɗe sallah
حدثنا محمد بن سليمان العنبري أخبرنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن هجر قال wa'il ibn hujrin Allah ya ƙara yadda gare shi yace أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ana sanyi mukunku فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم daga hannayensu suna daga hannayensu a sallah
في ثيابهم a cikin tufafinsu saboda sanyin da ake
حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا أبو عاصم عبد الحق بن مخلد ها تحويلي وحدثنا مسدد حدثنا ها وهذا حديث أحمد أما أن ذا أكاو رواية أحمد أحمد بن حنبل ne ba ruwayar shi musaddad ba
أخبرنا عبد الحميد يعني بن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن عداء قال سمعت أبا حميد السعيدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم na Muhammad ibn Amr ibn Adan yace naji Abu Humayd Sa'idi Allah ya kare da gare shi ba shi kadai ba tare da wasu mutum tara daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama منهم أبو Abu Qatada yana cikin su قال أبو حميد Abu Humayd yake cewa أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه in dai وسلم sallar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam sufar yadda yake sallah to ba wanda ya kai ini a sanin wannan
قالوا suka ce لما me yasa ka faɗi wannan magana والله ما كنت بأكثرنا لو تبعتنا wallahi baka bi mu yawan bin sa ba yanda ka bi shi a sallah mu ma mun bi shi ya zaka ce gaba ɗaya ka fi mu sanin sallarsa لا أكتمنا له سبة wala garba na lahu sabu baka fi mu dadewa a buta da shi ba قال بلى yace gaskiya ne na fi ku sani قالوا suka ce to ka bayyana ka zo da sifar ta sallar manzo Allah mu gani قال yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة Manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zai sallah يرفع يديه yana daga hannayensa فيحاذي بهما من كبيه har sai ya dauranci kafadinsa da hannayen ثم كبر sannan ya kabbara تاكر كل عزم في موضعه har kowane kashi na gabobinsa ya tsayuna inda yake معتدلا yana mai madaidaici ثم يقرأ sannan ya fara karatu ثم يكبر sannan in ya gama karatun ya kabbara فيرفع يديه yana daga hannayensa فيحاذي بهما من har sai كبيه ya dauranci kafadinsa da hannayen ثم يركع sannan ya ruku'u ويضع راحتيه yana ɗora tafukansa bisa gwiwoyinsa ثم يعتدل sannan ya daidaita ولا يصب رأسه ولا يقلم baya ɗaga kansa baya sunkuyi da shi ثم يرفع رأسه sannan ya ɗaga kansa ويقول ya ce سمع الله لمن sami Allahu liman hamidahu ثم يرفع يديه sannan ya ɗaga hannayensa حتى يحاذي بهما من كبيه san- har ya sai ya dauranci kafaɗinsa da hannayen فعلا.
yana mai daidaita ثم يقول الله sannan ya ce Allahu akbar ثم يحوي sannan ya الإمام safi zuwa ƙas ويجافي يديه عن جنبيه yana nisanta hannayensa daga kwibinsa da- wato daga haƙurƙuransa ثم يرفع رأسه sannan yana ɗaga kansa daga sujada ويسني رجله ya tankwasa ƙafarsa ta hagu ويقول عليها ya zauna a kanta ويبتوع أصابع رجليه ya buɗe yatsun ƙafa- han- ƙafafunsa ya buɗe yatsun ƙafafunsa إذا سجد idan ya sujada ثم يسجد sannan ya sake wata sujada ثم يقول sannan ya ce الله أكبر Allahu akbar ويرفع رأسه a ya ajiye yana ɗora kan yana ɗaga kansa ويسني رجله ya sunku اليسرى ya tankwasa ƙafarsa ta hagu ويقول عليها ya zauna a kanta حتى يجعه العزم إلى موضعه har kowane ƙashi ya koma inda yake ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك a sujada ta biyu ma haka yake ko a raka'a ta biyu ma haka yake a raka'a ta biyu shi ma haka yake sannan idan ya tashi daga raka'a biyu bayan ya yi zaman ƙasa tsakiya yana yin kabara ya ɗaga hannayensa sai ya dauranci kafaɗinsa da su ka irin yadda ya kabara yayin buɗe sallah sai na ya aikata haka yana aikata haka a ragowar sallarsa har idan ya zo a raka da daga ita sai sallama sai ya tanye kafarsa ta hagu buƙatar mutawarrika ya zauna akan tsohaiwai a gefa ɓangarensa na hagu alu sadaqata sai wanda duk suke wajen daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ka gaskata haka yake yi haka za ka na yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah
da suna wata wata bin sa'idin na bin lahiyata an yazida ya ni bin abi habibin an muhammad bin amr bin halhalata an muhammad bin amr bin amiri qal Mm, Muhammad ibn Amri yace kuntu fi majalisin min ina wani mazauni daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zakaru salatu sallallahu alaihi wasallam sai aska ringa ambatan sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala abuhum Abu Maidin yace ai din nafi ku sanin sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zakara bar hadu ya ambaci tsashin hadisin da ya gabata qala yace bai zaraka idan ya ruku'u kana kafai mai rukubatai yana dora tafukan hannunsa akan gwiwoyin kafarsa kafar da bayan asabihi yana bude tsakanin yatsun hannun kuma asara zarahu sannan ya sunkui da bayansa garin kunin ra'asa baya sunkui da kansa kamar wanda zai leki ba zai leka bayansa la safihin da haddihi ba ko mai daga kudu kukinsa ba ba kamar wanda yake sanya hango sama ba
wa qala yace bai za ka da raka'ataini idan ya zauna raka'a biyu bayan ya raka'a biyu ada alaba dan kalami lishi yana zama bisa cikin kafarsa ta hagu wala sabal yumna ya kafa ta dama bai za ka na firabiati idan raka'a ta hudu ta zo sajura kili yana lil ardi yana sadawa da ɗorewarsa na hagun zuwa ƙasa wa kharaja qadamaihi min la ya fidda kafafunsa daga ɓangare ɗaya
Na'i ibn Ibrahim al-Musri wa Abdullah ibn Wabi Allah ibn Sa'ari an yazid ibn Muhammad al-Raqashi wa yazid ibn Abi Habib amma Muhammad ibn Amr ibn Halata amma Muhammad ibn Amr ibn Adai an hawa hadha kamar wannan ru- hadisin da ya gabata qala yace bai za sujada idan ya sujada za ya daihi sai ya ɗora hannayensa ba yana shimfiɗa su akan ƙasa ba wala qabi wala qabi lakum ba kuma darƙe su yake ba buɗe tafin yake kuma ya buɗe tsakanin yatsun yadda aka faɗa a hadisin da ya gabata wastaqbal bi ya fuskanci alƙibla da gefen yatsunsa حدثنا علي بن مسلم بن ابراهيم اخبرنا ابو بدر حدثني زهير ابو هيثمة حدثنا الحسن بن هريره حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عداء بن عداء عن بني مالك عن عباس او عياش بن سعد السعيدي انه كان في مجلس فيه ابوه yana wani mazauni da akwai mahaifinsa a wajen وكان من اصحاب النبي صلى shi الله عليه mahaifin nasa yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sahalu sa'idi وسلم وفي المجلس ابو هريره وابو حميد السعيدي akwai Abu Huraira a mazaunin haka ne akwai Abu Humayd sa'idi وابو سعيد بهذا الخبر da Abu Usaidim da, da wannan hadisin da ya gabata نعم يزيد illa iyaka a wannan ruwayar wani wajen yana ƙari wani wajen ya rage على فيه ya faɗa a wannan ruwayar ثم رفع راسه sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kansa يعني من الركوع yana nufin daga ruku'u فقال سمع الله لمن حمده Ah, ma yace sami Allahu liman hamidahu اللهم ربنا لك Allahumma rabbana lakal hamdu ورفع يديه ya ɗaga hannayensa ثم قال sannan ya ce Allahu Akbar وسجد ya sujada تسوى على كفيه وركبتيه ya kafa tsa- tafukansa da ha- da gwiwoyinsa وسكور da قدميه gefen kafafunsa وهو ساجد alhali yana mai sujada ثم كبر sannan ya kabbara وجلس ya ɗago daga sujadar ya zauna فتورك ya zauna akan ɗuwaiwansa ونسب قدمه الأخرى ya kafa ɗaya kafa kafar tasa ثم كبر sannan ya sake kabbara ya sake sujada كبر فقام sannan kuma ya sake kabbara ya miƙe tsaye ولم يتورك bai zauna ba akan ɗuwaiwansa kafin ya miƙe ثم ساق الحديث sannan ya kawo hadisin قال ya ce ثم جلس بعد ركعة sai ya zauna bayan ya yi raka a biyu فإذا هو أراد أن ينحضر للقيام haya ne ke rufe ya zabura da miƙewa tsaye قام بكبير sai ya miƙe da kabbara ثم ركع الركعة ثم ركع الركعة sannan ya zo da raka a biyu guda biyu da suka rage لم يذكر تورك في التشهد bai faɗi zama akan ɗoyewa ba a halin zaman tahiya
حدثنا عمرو بن عمبل أخبرنا عبد الملك بن عمرو أخبرني Fulayh.
حدثني عباس بن سالم قال ya ce اجتمع أبو حميد وأبو abu mai da abu sai da salim sa'adi da muhammadu bin wasu lamata sun haɗu ذكروا صلاة رسول suka الله dinga ambatan su fassala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو حميد abu mai ya ce أنا أعلمكم بصلاة ai duk gaba daya ni na fi ku sanin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ذكر بار هذا ya ambaci sashen wannan تعالى yace ثم ركع sannan ya ruku'u ووضع يديه على ركبتيه ya tsora hannayensa akan gwiwoyinsa أنه قابض عليه kamar ya darke gwiwoyin nasa ووتر يديه ya bude ya tsi hannayensa وتجافى عن جنبيه ya nesa da su daga haƙurƙuransa تعالى yace ثم سجد sannan ya sujjada وأمكن أنفه ودفعته ya tabbatar da hancinsa da goshinsa akan ƙas ونحى يديه عن جنبيه ya nisanta hannayensa daga haƙurƙuransa ووضع كفيه على ya الأرض tsora tafukansa daura da kafaɗinsa ثم رفع رأسه sannan ya daga kansa daga sujjadar فرجع كل har عظم kowane ƙashi ya koma zuwa inda yake فرجع haka ya har ya gama daga sallar ثم جلس sannan ya zauna a ƙarshe وافترش رجله اليسرى ya shimfiɗa ƙafarsa ta hagu وقبل بالسر اليمنى ya fuskanta da tsa- wato gefen ƙafarsa ta dama ga alƙibla ووضع كفه اليمنى ya zama yatsun kamar yatsun ƙafar dama kamar suna kallon alƙibla ne ya ɗora tafinsa na dama bisa gwiwarsa ta dama كفه اليسرى على ركبته ya ɗora tafinsa na hagun bisa gwiwarsa a bisa gwiwarsa ta hagun وأشار بإصبعه ya yi nuni da yatsansa sababa على أبو داود abu dawud ya ce rubatu na biya hakimin ya rawaito da hadisi daga abdullahi da isa a daga abbas da salim amma bai faɗi tawarukin ba zama akan ɗuwaiwai وذكر النواحي ya faɗi kamar ruwa fulaihu وذكر الحسن بن Hassan ibn al-Hurri ya faɗa kamar zaman da aka faɗa a za- hadisin Fulaihu da Utbatu. To, نعم da hazal hadisi da wannan hadisin kala ya faɗa a wannan ruwayar idan mazala sallallahu alaihi wasallam ya sujada ina buɗe tsakanin cinyoyinsa غير حامل بدنه على شيء من فسده ba tare da ya ɗora cikinsa ba bisa wani abu daga cinyoyinsa a'a yana jan kafa ta fito baya yanda zai zamo ah, cikin ba yana kan cinya ba على أبو داود Abu Dawud ya ce وروى ابن المبارك Ibn Barak ya rawaita hadisin ورنا فلان arwata suwa abab na nafulan samitu abbas ibn salim yuhaddisu naji abbas ibn salim yana faɗa falam ahfazu ban kiyaye abin da ya faɗa ba حدثني ورواه Ah, n- ya ba ni labari ina zaton ya faɗi cewa isa ibn abdullahi ne ya faɗa da ya ji daga abbas ibn salim قال yace حضرت أبا حميد السعيدي na halarci abahu mai da sa'idi da wannan hadisin حدثنا محمد بن معمر أخبرنا حجاج بن من حالم حدثنا أمام أخبرنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث Da- a wannan hadisin قال yace لما سجد yayin da ya sujada فأتى ركبتاه إلى الأرض sai gwiwoyinsa ta fara zuwa ƙas قبل أن تقع kafin a ce tafinsa ya fara zuwa فلما سجد yayin da ya sujada وضع دفعته بين كفيه sai ya sa ta a goshinsa tsakanin tafukansa وجاف عن إبئيه ya nesanta su daga wato daga a, hammatarsa ya buɗe نعم قال حجاج hajjaju ya ce قال حمام amma me ce wa haddasa na shaƙi wa haddasa ne asibin kulai bai abi a annabi sallallahu alaihi wasallam مثل هذا kamar wannan hadisin في حديث أحدهما Uhum.
وأكبر علمي أنه حديث محمد بن دحام Am- na san cewa a ɗaya daga ruwaya a- da wa'annan masu ruwaya guda biyu amma na mance wanne ne a ruwayarsa haka ta zo amma dai mafi girman sani na cewa ta zo ne a ruwayar ah, Muhammad ibn Juhadata yace idan zai tashi هذا على ركبتيه yana fara tashi bisa gwiwarsa واعتمد على فخذيه ya dogara bisa cinyoyinsa wato hannayensa ne suke fara ɗagawa sai ya zama gwiwoyin daga baya kenan yanda wannan ruwaya ta nuna قال أبو داود Abu Dawud ya ce أو عفان عن حمامي ah, Aban ya ruwaito shi daga Hammamu قال حدثنا شقيق أو الليث mhm a tasar ruwayar عن يزيد بن خالد عن عفان عن حمام عن شقيق بن ليث عن عاصم بن كليب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه da معنار hadisin da ya gabata قصة النهود hmm?
وقصة النهود da kuma kissar miƙewar maganar miƙewarsa حدثنا مسدد أخبرنا عبد الله بن داود عن عن فدري مم.
عن عبد بن وائل an abi hikal ya ce رأيت رسول الله صلى na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga babban ya- yatsunsa a sallah لا شامة أذنيه zuwa a fatar kunnensa
حدثنا عبد الملك بن شعيب بن ليس عن أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جويد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال Abu Huraira Allah da gare shi ya ce أنا رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi kabbara don sallah على يديه yakan sa hannayensa daura da kafadinsa وإذا ركع فعل idan zai ruku'u ma yana kamar haka وإذا رفع للسجود idan ya daga don sujada yana kamar haka وإذا قام من الركعة idan ya miko daga raka'a biyu yana aikata kamar haka
عن قتيبة بن سعيد أخبرنا بن لهيعة عن أبي هريرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم ya ga Abdullahi Zubairi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam a yi musu sallah يشير بكفيه yana nuni da tafinsa yayin da ya miƙe wato yayin kabbara harama وحين يركعون da yayin da zai ruku'u وحين يسجد da yayin sujada وحين يحب da yayin da ya miƙe don ya- da ya tashi don ya miƙe ويقوم yana miƙewa ya sake ɗaga hannayensa فانطلقت ابن عباس sai na tafi zuwa wajen Abdullahi ibn Abbas قلت na ce da Abdullahi ibn Abbas إني رأيت ابن الزبير na ga Abdullahi ibn Zubairi yayi wata sallah da ban ga wani yana irin haka ba a sallarsa وصبت له هذا na الإيمان nuna masa irin wannan nuni da Abdullahi ibn Zubairi yake قال ya sai ce إن أحببت أن تنظر إلى ai in kana so ka ga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama تجد صلاة عبد الله بن to kai koyi da sallar Abdullahi ibn Zubair ai yanda yake dinnan haka daidai ne نعم حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عفان أنا قال أخبرنا النذر بن كثير يعني السعدية قال صلى إلى جدي عبد الله بن طاووس Abdullahi ibn Dawud ya zalla a gefe na مسجد الحيث a masallacin Haif masallacin Mina كان إذا سجد سجدته الأولى ya kasance idan ya sujada sujada farko a raka farko فرفع رأسه منها ya daga kansa daga wannan sujadar رفع يديه yakan daga hannayensa daura da fuskarsa فأنكرت ذلك sai ne musun haka nace ai duk sauran wanda naga suna sallah ba haka naga suna yi ba قلت لوحي بن خالد ne wa Muhammadu Halid magana akan haka قال لوحي بن خالد Wahabu na hadadin ya tambaye shi لو شاء لم أرى cewa ya kake wani abu da ba mu ga wani yana yi ba.
قال ابن قال ابن طاووس Sai Ibn Dawus ya ce, رأيت أبي ai na ga mahaifina Dawusu yana haka.
قال أبي Shi kuwa Dawusu mahaifina ya ce, رأيت بن عباس na ga Abdullahi ibn Abbas ne yana haka.
لا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم Ban sani ba sai ko cewa Abdullahi ibn Abbas ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake.
أنا نصر بن علي أخبرنا عبد الله لا أخبرنا عبد الله أن عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة Abdullahi ibn Umar Allah kara da a gare su ya kasance idan zai fara sallah أخبره yana yin kabbara ya daga hannayensa. Haka nan idan zai tafi ruku'u yana daga hannaye. Haka nan idan ya miƙo daga ruku'u zai tashi daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamidahu yana daga hannaye. Haka nan idan ya raka'a biyu ya zaman tahiyya idan zai miƙe to yana sake daga hannayensa. Yana cewa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Abu Dawud ya ce a ce ma- maganar nan Abdullahi Umar yana yi ba wai ya ce manzon Allah ne yake ba shine yafi inganci Abu Dawud ya ce وله أن baqiyatu ya waito farko hadisin nan daga Ubaidullah وأسنده ya jingina shi warawa sakafi an Ubaidullah wato yace manzon Allah daga manzon Allah shi ko sakafi ya waito shi daga Ubaidullah أوقفه على ابن عمر amma shi bai kai shi ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi a matsayin hadisi mauqufi wato wanda iyakarsa Abdullahi ibn Umar قال فيه ya faɗa a wannan ruwayar وإذا قام من idan zai miƙe daga raka'a biyu yana ɗaga hannayen zuwa daidai ƙirjinsa وهذا هو السيف wannan shine hadis ruwaya da tafi inganci قال أبو داود Abu Dawud yace رواه ليس بن da su da sa'adin da maliku da ayyubu da ibnu jurayj sun ruwaito hadisin na a matsayin mawqufi وأسنده حمار بن amma Ahmadu bin Salamata shi kadai daga ruwayarsa da ayyu daga ayyuba yace marfu'i ne لم يذكر أيوب ومالك رفع idza qama min as-sajdatayn kuma ayyubu a tasar ruwayar haka nan maliku basu faɗi cewa yana daga hannaye idan ya raka'a bi ya zai tashi daga zaman farko ba وذكره ليس في amma laisu shi ya ambata a tasar hadisi a tasar ruwaya قال ابن جريج ya ibnu juraydin ya faɗa fihi a wannan hadisin لنافع yace da nafi'u كان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن to a wannan daga hannayen Ablanu Umara ɗagawa da yake ta farko ma'ana yan kabara haraba ita ce fi ɗagawa sosai qala la a yace a'a sawa daidai yake dagawa qultu yace nace da shi to ka nuna min fa ashara ilayya sai ya nuni zuwa kirji ko ƙasa da haka cewa daga wanda yake baya kaiwa har kafada ƙasa da kafada yake daga hannayen حدثنا القانبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة Abdullahi Muhammad ya kasance idan zai fara sallah يرفع يديه yana daga hannayensa daura da kafadunsa وإذا رفع رأسه من الركوع idan ya zai daga kansa daga ruku'u ma رفعهما في yana الصلاة.
sake daga su amma ƙasa da haka قال أبو داود Abu Dawud yace ورفع دون ذلك أحد wani bai ambaci cewa yana daga su ƙasa da haka ba غير مالك sai Maliku بما a iyaka sani na sauran kawai sun ce yana daga su ba su ce bai kai daga wanda yake yayin kabara harama ba imam malik shine a wannan hadisin a ruwaya sai ya faɗi haka
باب من ذكر أنه رفع يديه إذا قام من السجود a babu wanda ya faɗi cewa mai sallah ana neman ya daga hannayensa idan ya tashi daga zaman tsakiya ya tashi daga raka'a biyu
حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومعمر بن عبيد المحاربي قال حدثنا معمر بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دسائي عن ابن عمر قال abdullahi umara yace كان رسول الله manzo صلى Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya miƙe daga raka'a biyu كبر yana yin kabbara ya daga hannayensa الله سبحانه من علي أمرنا سليمان بن داود الهاشمي أمرنا عبد الرحمن بن عبد الزناري عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
Mhm, ya kabar ga manzo sallallahu alaihi wasallama أنه كان إذا cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasance idan ya tashi ga sallah ta farilla كبر yana yin kabbara ya daga hannayensa daura da kafadinsa ويسمع مثل ذلك yana aikata kamar haka idan ya gama tsayuwarsa ya gama karatu ya وأراد nufin zai ruku'u وإذا أراد أن يركع idan ya wa وإذا أراد أن يركع har idan yana nufin zai ruku'u ويسمع إذا رفع yana aikata haka idan zai daga daga ruku'u لا يرفع يديه في شيء من صلاته baya daga hannunsa a wani abu daga sallarsa وهو قائم alhali yana zaune halin tafiya sujada ko dagowa daga sujada duk baya daga hannunsa وإذا قام من السجدة idan zai miƙe daga raka'a biyu shi ma dai yana daga hannayensa kamar yadda aka ambata ya kabbara على أبو داود abu dawud ya ce في حديث أبي أميد السعيد a cikin hadisi abi hubayd as-sa'idi النبي صلى yayin da ya sifanta sallah annabi sallallahu alaihi wasallama الله عليه وسلم إذا قام من الركعة idan yanzu zai miƙe daga raka'a biyu yakan yi kabbara ya daga hannayensa حتى يحذر har ya dauranci kafadunsa da su ما كبر irin yadda ya kabbara yayin buɗe sallah حدثنا عاصم بن عمر أخبرنا شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الهويرس قال Na Malik ibn al-Huwairis al-Ash'ari yace رأيت النبي صلى الله na ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga hannayensa idan zai kabbara وإذا ركع wato kabbara bude sallah haka nan kuma idan zai ruku'u وإذا رفع haka nan idan zai daga kansa daga ruku'u تبلغ بهما فوق أذنيه har sai ya kai gindin kunnensa da daga hannun fatar kunnensa حدثنا ابن معاذ أخبرنا أبي حاء tahwilin عن موسى بن مروان أخبرنا شعيب عن ابن إسحاق المعنى عن إمران ma'anar riwaya ta su ta dace to an bashir ibn nahikin qal قال أبو هريرة bashir ibn nahik yace Abu Huraira yace لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت يديه da a ce ina gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake daga hannayensa da na ga hammatarsa زاد بن معاذ قال mm.
يقول لا تكن yana faɗa cewa yana daga ba, ba ka ganin cewa yana cikin sallah ولا يستطيع أن يقول ba ni ku za a ce yana sallah yana bin manzon Allah a ce yana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam زاد موسى Musa ya dade ya tasa ruwayar idan ya kabbara yana daga hannayensa in zai kabbara harama yana daga hannayensa حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن أسودي عن الكمتة قال قال عبد الله آه alkamatu ya ce Abdullahi bin Mas'udin ya ce علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana sallah فكبر ya kabbara ya ya ya- ya daga hannayensa yayin da ya daga hannayen yayin da zai ruku'u sai ya hada hannayensa ya sa tsakanin gwiwoyinsa yace sai sa- eh, wannan magana da shi Abdullah Mas'udin ya faɗa ta kai ga Sa'adu yace gaskiya ne abin da Abdullah Mas'udin ya faɗa dan uwana ya gaskata Da can haka muke, in mun yi ruku'u ba wai muna ɗora hannayenmu akan gwiwa ba, a'a muna danke su ne musa tsakanin gwiwa, tsakanin gwiwoyinmu. Amma daga baya aka umarce mu da cewa mu daina haka mu ringa ɗora hannayen akan gwiwa. Yana nufin ka riƙewa bisa gwiwoyi. Wato ashe tarbikin mansuhi ne kenan. babu man lam yaskuru raf'a inda ruku'i babu wanda bai faɗi daga hannu yayin tafiya ruku'u ba
na Usman bin Abi Shayba akhbarana waqi'un an Sufyan an Asmi an ibn Fulayb an Abdurrahman bin Aswad an Alkamata qala qala Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Allah ƙara da a gare shi ya ce Allah usalli bikum salatu Rasulullahi sallallahu bana nuna muku sifar yadda manzon Allah yake sallah ba sallallahu alaihi wasallam ya ce abla masudin ya salla bai daga hannayensa ba sai ko sau ɗaya abu dawuda ya ce wannan hadisi ne abin takaitowa daga hadisi dogo amma fa ba ingantacce ba ne bisa wannan lafazin wanda da wannan hadisin amma hanafiyawa suke kafa hujja wanda a wajensu ba a ɗaga hannu sai yayin kabara harama ko yanda yake a wajen almajiran imam malik da yamma wanda su ma suke ganin ɗaga hannu a yayin kabara harama ne kaɗan kadai
حدثنا سمير علي اخبرنا معاويه وخالد بن عمرو وابو زيفه قالوا اخبرنا سفيان الاسنادي بهذا.
جوانا حديث.
قال يتي رفع يديه اول مره ya daga hannunsa a farkon marra a wata kiwaɗa suka ce maratan wahidata
na Muhammad bin Sabbayin al-Zazu akhbarana Sharif an Yazid ibn Abi Ziyad an Abdurrahman ibn Abi Layla an al-Bara'i anna Rasulullah Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai bude sallah yana daga hannayensa zuwa kusa da kunnuwansa sannan baya sake wannan ne ake cewa shi